الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده لا شريك له وأشهد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايعك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya kara hada fuskokin mu a wannan rana da muke karatu cikin littafin sharhin muqaddima ta malam Birsala mukaddima da malam ya keɓe domin ya bayani akan aqidan annabi da sahabbai da kuma da suka bi su da kyautatawa dan ba manta ba a muna magana ne akan wato zuwan da ubangiji zai yi ran tashin alkiyama saboda wato ya raba gaddama ya hisabi ya yi wato hukunci tsakanin bayi da kuma magana kan akwai wato a ma'aunai da ubangiji zai auna ayyuka na bayi da kuma waɗanda kuma zai auna su kansu bayin baki daya insha Allah za mu ci gaba da sharhin waɗannan gabobi da mala ya kawo mana mala ya ce wa annan Allah tabaraka wa ta'ala daga cikin abin da wato muka imani da shi wanda yake shine akida na ahlus sunna wal jamaa shine imani cewa Allah ta'ala mai yawan albarka madaukakin sarki ya ji zai zo yawmal qiyama ran tashin kiyama wal malaku saffan saffa mala'iku suna sahu sahu li'ard al-umami saboda wato a fitar da al'ummai a wannan rana wa hisabi ha kuma saboda a yi musu hisabi wa hukumati ha kuma a yi ma wanda ya dace a mashi hukuma a masa hukuma wa tawabi ha kuma wanda ya dace a bashi lada a bashi ladan aikinsa wa tudha'ul mawazin kuma za a kafa wato ma'aunai a wannan rana li wazni a'malil ibadi saboda a auna ayyukan bayi faman thaqulat mawazinuhu duk wanda wato aikinsa wato ma'auninsa yayi nauyi فاولئك هم المفلحون وان سنه واتو wanda za su rabauta wa yu'tawna sahaibahum kuma su za a basu littafan su na aiki sahaibahum bi a'malihim za a basu littafan su na aiki saboda aikin da suka gabatar a rayuwarsu kamar wuce kitabahu bi yaminihi duk wanda aka bashi littafin sa da hannun dama fa sawfa yuhasabu hisaban yasira lalle za a mushi hisabi hisabi mai sauki wa man utiya kitabahu wara'a dhahrihi duk wanda aka bashi littafin sa a bayan bayansa fa ulaika yaslawna sa'ira waɗanda su za su shiga wutan sa'ira wutan jahannama mal yace wa anna sirata haqqun yajuzuhu al-ibad bi qadri a'malihi yin magana kuma kan sirati cewa gaskiya ne bayi za su ketare shi gwargwadon aikin su har zuwa ƙarshen abin da malam ya faɗa a in za a tuna wancan wancan karatu muna magana akan wato zuwan ubangiji ta'ala muka ce cewa Allah ta'ala zai zo saboda ya raba gaddama ba bayi saboda ya musu shari saboda wanda ya dace a sakan ka musu aljanna a bashi aljannan sa saboda wanda ya cancanta a bashi wato a wato dan ana masa kudan sa a masa hukuma shi ma a masa hukuma muka ce to ubangiji yayin da ya tashi zuwa wannan zuwa ce da ta dace da irin zuwan sa baka baka da dama ka ce zuwa ce wanda sai sai daidai da makalukai mu kamar yadda muke zuwa mu kai mu kawo ba irin wannan zuwan da ubangiji ubangiji zai yi ba saboda bai saboda Allah ta'ala yana cewa laysa kamithlihi shay shi babu wani wanda yake tarayya da shi ya kuma kama da shi a cikin halittun sa a malamai da yawa mun kawo ayoyi da Allah ta'ala ke cewa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa da sauran ayoyi da suke magana cikin cewa ubangiji ya ce zai zo sabanin wasu daga cikin wato kungiyoyi a cikin musulunci da suke cewa su bisa da tafau ubangiji zai zo ba muka ce wannan ba aqida ce ta nagari ba da aqida ta magabata tun daga annabi da sahabbai dan mu abin da qur'ani tabbatar abin da kuma hadisin manzon Allah ya tabbatar shine Allah ta'ala zai zo in zai zo kuma ba kamar yadda wasu magabatan ba sha'ira suke cewa zai zo amma ba tare da jiha ba in suna abin da suke son su ce ba tare da jiha ba ba tare da wani nuna wani bangare ba wai karkace a sama karkace a kasa karkace a dama karkace a hagu karkace a gaba karkace a baya jihatu sita kenan wai ubangiji zai zo amma ba karka isbatin jiha kaga wannan shi ba ba daidai bane shi ma ka ce wai zai zo amma karka ce wai ba gawa ba baya ba ba sama ba kasa ba dama ba hagu ba sai ka ce ba zai zo ba ka ce ba zai zo ba kuma wannan ba ba ka tabbatar miki da siffa ta kamala ba Allah ta'ala ya tabbatar maka da siffa ta al-ulu ɗaukaka kuma ya ce fi zulalin minan gaba zai zo yana saman girgije kaga wato zai zo ta bangaren sama ne dama kuma kamar yadda malamai ke faɗa Allah ta'ala bai taɓa zama wato ya kaskanta ba shi yana saman saman bayan sa baki da amintun man fi samai man fi samai man ala samai wanda ke can sama da haka ubangiji in tashi zuwa zai zo ne wato ta bangaren sama wato ba zuwa ne wanda yake zai kishanci kamar yadda mu aka ce mun zo ko mun sako za ga mun sako daga wani daga wani bene ne bene ko ta zama ta saman mu to ba irin wannan zuwa ubangiji zai ba ubangiji zai zo amma kuma tare da haka bayan sa duk wani abin da ubangiji ya halitta bai sai zagaye shi ba ba kuma ya zama yana saman sa ba ubangiji a wato wannan lamari na ulu sifar ta ulu din nan tana tare da shi a wannan zuwa da malamin magana ya magana cewa zuwa saboda araba gaddama wannan shine babban zuwan da malamai ke kawowa amma ban da shi akwai wasu akwai wani zuwa kuma da manzo Allah ya ya ishara zuwa gare shi Allah ta'ala wato zai zo mabayi zuwa na farko shine wato zuwa da za a yi hisabi zuwa da za a raba gaddama zuwa kuma na biyu da zai yi kamar yadda za a fahimta a cikin hadisi shine zuwan da zai yi saboda ya rarraba tsakanin munafukai da mumunai wato munafukai da mumunai yayin da ubangiji ya ce da yake cewa kowa ya tafi zuwa ga abin da yake bauta wanda ba Allah ba shikenan kowa sai ya tafi mai bautan shedan ya tafi wajen shedan mai bautan wani dagu ya je wurin dagutunsa mai bautan wani abin da yake ba Allah ba ya je wajensa munafikai a wani al'ummar su kuma wanda suke bautan Allah suke wato ha'intan Allah ta'ala da mumunai to su ma za a ba a basu su jira su ma sai ubangiji ya zo ubangiji zai zo amma kuma in ya zo zai kunya tasu zai kuma wato raba su da su da mumunai a wannan rana kaga wannan shi ma ubangiji zuwa zai yi zuwa zai yi bai riga ya zo din ba a wannan hadisi hadisi ne da da Abu Hurairah da Abu Sa'id al-Khudri yana cikin as-sahihaini sahih al-bukhari da muslim maza Allah yake cewa idza jama'a Allahu al-ibada idan Allah ta'ala ya tara bayi fi sa'idin wahid a wani wato matakara daya na da muladin sai wani mai kira ya kira yalha kullu kullu qaumin bima kanu ya'budu kowace kowanne kowadanne mutane su je su riskar da kansu su bi abinda suka kasance suna bauta wanda ba Allah ba fa yalhaqu kullu qaumin bima kanu ya'budun sai wanda kowanne al'umma kowanne gungun kafirai sai su bi abin da suka sace suna bauta wanda ba Allah ba wa yabqa an-nasu ala halihim sai su al'umma manzo Allah da suke bautan Allah kadai a sai su tsaya a inda suke su ba za su je ko ina ba kowa kowa idan aka inda an yi shaida kowa a ce ina masu bautan kaza ta gube shi ina masu bautan kaza ta gube shi su kuma masu bautan Allah ta'ala a duniya to za su tsaya su ba za su bi kowa da kowa ba ba za su bi su waɗannan wanda ake bauta wanda ba Allah ba fa ya'tihim sai Allah ta'ala ya zo musu kaga nan ma an karcewa fa ya'tihim sai ya zo kaga masu inkarin cewa ubangiji ba zai zo ba kaga kamar suna kai Allah ta'ala da bazan shi ba za ce fa yatihim fa yaqulu sai ya ce ma balun nasi zahabu wa antum hahuna me yasa me yasa mutane sun tafi amma kun tsaya ba ku tafi ba fa yaqulu sai ce fa yaqulu sai su ce nan tabiru ilahana kunna na'buduhu muna jiran abun bautan mu ne muna jiran Allah ta'ala wanda shi muke bauta a duniya fa yaqulu sai Allah ta'ala ya ce hal ta'rifunahu kun san shi ne fayakun sai su ce idza ta'arrafa ilaina eh za mu gane shi in ya bayyana mana kansa wato idan ya zo man da wata da wani kama wata sura da ya siffanta mana kansa a cikin qur'ani to za mu gane shi a duniya wato a wannan rana fa yakshibu lahum an saqihi a wannan rana ubangiji sai ya yaye bakin jamansa bakin jamansa kamar yadda ya faɗa a cikin hadisi kamar da wato mazala ya tabbatar masa da shi fa yaqa'una sujudan da suna gani ga an yaye wannan majan jama na ubangiji wanda ta dace da shi sai su faɗi suna mai Allah sujada za su faɗi suna mai Allah sujada wa zalika qaulul lahi ta'ala mazala take cewa wannan shine fadan Allah ta'ala yawma yuktafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'una a wannan rana ne da ubangiji zai yaye majan jama sai wato su kiraye su zuwa ga sujada munafikai ba za su yi sujada a wannan rana ba nan dole mu tabbatar da abinda mazala ya tabbatar ba Allah ta'ala da shi Allah mazala ya ce Allah yana da as-saq asaq shine majanjama kauri to kaga wannan bai wato kamar tabbatar mishi da duk wani sifa ce tashi siffan magana siffan ji siffan gani siffan ilimi siffan ido siffan hannu siffan kafa duk ubin ya tabbata da wannan to wannan tabbata mu tabbatar mishi da shi mu huta amma wato mu tsarkake shi daga kamanta shi da wani halitta kar mu ce wai bayan jama ta irin bayan Allah ta'ala irin ta wani halitta ne ko mu ce a irin ta dan adam ne ko mu mu kalla wani abin halitta mu ce irin tashi ne a'a kamar da baka cewa ilimin Allah irin ilimin halitta ne kamar da baka cewa irin wato ganin Allah irin ganin halitta ne irin magana shi irin maganar halitta ne to haka anan ma karka ce wato irin majinjaman Allah irin majinjaman abin halitta ne kamar yadda baka cewa wato zatin ubangiji irin zatin halitta ne to haka yanzu ma karka ce zatin Allah ta'ala wato majinjaman Allah ta'ala irin majinjama ne na na halittu anan ana mazala kisan wa yabqa kullu munafiqin la yastati an yasjuda sai ma kowane wato munafiki sai ya kasa yin sujada a wannan rana thumma yaquduhum ila aljanna sai daga baya a ce mai to shikenan ku zo ga hanyar da za ku fi zuwa ga aljanna kaga anan Allah ta'ala wato mazala kamar yana nuna cewa zuwan da ubangiji zai zai yi banda zuwan da zai yi ya raba gaddama kuma akwai zuwan da zai yi ma wato munafikai da mumunai saboda a raba tsakanin munafikai da mumunan wato anan kamar ubangiji yana musu mujazati ne yana musu hakan ka musu sakamakon wato ha'inci da suke mummunai da kuma yaudara suna nuna musu abaki abaki su sun imani suna cikin mu koyaushe idan an za a kirga adadin musulmai za a kirga hada su ta alhali kuma ba cikin musulmai wato kamar da suke suke wannan yaudara shi Allah ta'ala shi ma zai sakan ka musu sakamakon yaudarar su shi za a bar su su zama makhdu'un su zama wato su ma sun yaudaru sun ruku suna ganin kamar ubangiji ba zai bankade su ba an ce kowa ya tafi abin bautansa sai su tsaya sai ubangiji ya kyale su a haka sai a lokacin da suke ganin kamar sun sha sai ubangiji ya zo ya raba su su ma kamar da ya hasa kasance haka suke mummunai sai a riga ganin kamar mu kuma musulmai ne a duniya amma kuma alhali a zuciyarsu su ba musulmai ne ba wato sai sun kankance sai Allah ta'ala ya zo ya raba su da mummunai a wannan rana kamar da Allah ta'ala ya ce innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idha qamu ila salati qamu kusala lalle munafikai suna wato hima Allah ta'ala yaudara shi ma kuma zai zai rama abin da suke mishi wato kaga wannan shine ramon wanda ubangiji zai yi a wannan rana kenan yanda suke yaudara mumunai suna ganin kamar suna yaudaran Allah ta'ala ne sai Allah ya kyale su da abin da suke kudircewa a zuciya sai yayin da aka jira tashi alkiyama su ma sai aka musu shigo shigo babu zurfi aka nuna musu kamar ba za a bankade su ba kamar ma an kyale su an yafe musu sai ubangiji a wannan lokaci kuma ya wato ya ya nuna ba kowa ga dabi'a su kuma sai a raba su da mumunai Allah yana cewa yukhadi'una Allah wal ladina amanu wama yaqda'una illa anfusahum ma yash'uruna suna wato wato a wato nima Allah ta'ala yaudara kuma suna yamma yaudaran mummunai ba su yaudaran kowa kuma sai kansu alhali mun sani ba wannan shine wato sakamakon abin da Allah ta'ala zai mummunai shi wannan shine sakamakon abin da wato kuma zai ma su kansu munafikai za a raba su da juna sai ya zama wato munafikai an musu an musu hanya zuwa ga wuta za zama suna kasan kasan wuta kamar da Allah ta'ala ya faɗa Qur'ani innal munafiqina fi ddarkil asfali minan nar wa lan tajid lahum nasira lalle munafikai suna kasan wato wuta baki daya ko ba za ka samu wani da zai taimake su ba almuhim dai abin da kawo wannan shi wato a gamci cewa wato Allah ta'ala yana zuwa yana zuwa ga mumunai zuwa da zaci da irin tasa idan ya tashi zuwa kuma akwai zuwan da zai yi wanda zai raba gaddama tsakanin wato ma kowa da kowa ya ba kowa hisabi sannan kuma akwai zuwan kuma da zai yi irin wannan zuwan da wato aka matsala ya fada saboda wato araba tsakanin mummunai da kafirai da munafukai banda shi kuma akwai wasu wani zuwan inda ubangiji yana yin zuwa wato gwargwadon ganin damansa waɗannan da ayyukansa ne ubangiji akwai aikace-aikacen da yake yi gwargwadon ganin damansa duk waɗannan abubuwan aka tabbatar masa Allah ta'ala su ne a kuma wato tabbatar masa wato tsarkake shi daga wato cutar nan ta kamanceceniya da bayansa kar ga taba ka cewa saboda Allah ta'ala ya ce yana da kaza ka ce irin nawa ko irin na wani a aka ce ubangiji zai zo kamar yadda ya faɗa amma kuma wato ba irin zuwa irin namu ba mu da muke kai da kowa irin ɗan adam balle kuma sauran halittu wanda ba su kai mu daraja ba malam ya ce wato da'ul mawazin da wasu a'mal al-ibad shi ma wannan mun yi magana akan shi a wata sati muka ce ubangiji kamar da shine mutakar da ahlus sunna wal jama'a sun yadda ahlu suna shi da cewa ubangiji yana da mizani yana da ma'auni ma'auni wanda yake da wato ana ganin sa da ido kuma yana da hakikanin wanzuwa ba wai ma'auni ne wanda yake da kawai a ba da wani hakikani ba ba za a ce ba za a iya taba shi ba a za a gashi kurukuru da ido kuma za a iya taba shi ana so a taba shi Allah ta'ala zai wato auna ayyukan bayi a wannan rana kuma zai auna su kansu bayin kamar da muka faɗa a wancan zama wato aunawan so bi za a yi wato iri biza ya kai auna wanda za a yi ma bayi su shi wato bawan ne za a ce shi ma ya hau ma'aunin sai a gani wato shin jama'i nauyin shi ya kai a nan a wani rana nauyin imani kawai zai amfani ba wai na in mutum ya ga dama wato ya zama a duk jikin da zai samu a duniya kowa jiki a duniya amma idan ya hau a wannan rana zai zama wato a fayau zai wannan abin nashi zai yi ba zai zama ya da nauyi ba shi kuma wato mumini idan ya hau ko da kuwa bai da nauyi kamar abdullahi dan mas'ud abdullahi dan mas'ud bai da bai da jiki kafansa wato sirara ne har sabai suna masa dariya sai suka ce sai maza da ke cewa to idan ya hau siradi wannan za su rinjaye siradi abubuwan za su rinjaye ma'auni in ya hau ma'auni to wannan za su zama sun rinjaye ma'auni saboda imaninsa to a wannan rana wato imani kadai zai amfani kuma wannan mizani ma'aunin yana da kifa guda biyu kifa shine wato yana da wato kamar ka ce haƙura guda biyu yadda dai aka san ma'auni in aka ce za a sai za a auna abubuwa guda biyu dan a gwada nauyin su za a gani wato yana da hannaye guda biyu to shi ma wannan wato ma'aunin da ubangiji ya halitta a wannan rana to yana da wato hannu guda biyu sabanin mutazila da wanda duk yayi inkarin cewa a wannan ba zai yiwu ba tunda wai ayyukan mu da muke yi ai gashi wai muna yin aiki aiki wace ganin sallan mu wace ganin azumin mu wace ganin gaskiyar mu wace ganin sada zumuntan mu duk ba a ganin wannan amma kawai sai a ce wai za a dauko sada zumunci a dauko wato aikin mu da muke yi a dauko lajadakin mu da a auna ai wannan ba zai yiwu ba to kaga wannan su kansu wato wanda suke faɗa wannan maganar wato sun sun jayanci girman ubangiji shi waɗannan abubuwa da muke kira al'arab wani abubuwa da suke da wato ba mu ganin su da jikajika mu a ganinmu mu a ganinmu kenan amma ubangiji shi ya halice su suna da jikajika ashe ba ubangiji ne yake cewa wato ita arrahim sada zumunci ta tashi ta yi zumbi ta tafi zuwa gare shi ba tana neman ubangiji wato tana ma ubangiji wato mita har ubangiji yana ce mata ashe ba ta yarda ba in sadar da wanda ya sadar da ke in kuma yanke wanda ya yanke ki kaga ita ce ta mushi magana amma in yayin da muke sadar zumunci ba mu ganin mutu da wani amma ubangiji yayin da kaga mu sadar zumunci to to ashe wannan duk wani abu ne kake yi ita kuma tana jin tana in ka sadar ta to idan ka sadar ta kuma za ta zo kuma ta zama kalma ta zama tana maka shaida idan baka sadar ta ba kuma to kuma ubangiji da ya riga mata alƙawarin cewa zai sadar da duk wanda ya sadar ta zai kuma yanke duk wanda ya yanke ta kaga wannan yana nuna maka cewa abubuwan da mu ba mu ganin su jika jika shi a wajen Allah yana da jiki mutuwa nan Allah ta'ala ya faɗa cewa zai a zo a yanka ta kaga shi tana jiki ta ma ya to kaga duka wannan abu duk abin da ubangiji yace zai yi to dole ka yarda cewa ubangiji mai cikakken karfi ne mai cikakken iko ne wannan kuma shine abin da ya tabbata a hadisai da yawa cewa Allah ta'ala ya faɗa cewa Allah ta'ala ya faɗa kuma zai ya faɗa shi ma cewa Allah zai auna ayyukan bayi baki da kuma za a auna ne a gansu kurkuru kuma cewa ma da suke yi wai ba zai yi a cewa za a auna ayyuka ba kaga wannan alhali sun manta alhali sun manta cewa yadda muke sanin cewa wannan da ilimi da wannan bai da ilimi ya muke sani shi ma auna shi muke yi auna wanda ake yi yayin da mutane ke makaranta ai wato zakwaran abin da ka sani ba zai yi amma zai taka dai muna aunawa mu ce wani ya ci eh wani ya ci sai mu samu shi ma adadin wato matinsa ai awo akai so kaga yayin da aka wani awa ba cewa ba awa akai ba duk da wato shi asalin hakikanin ilimin ba maganin sa amma dai zamu ga alamar sa to wannan kuma Allah ga gara misali Allah ta'ala shi ilimin ne naka baki daya misali shi wato aikin naka baki daya da ladan naka baki daya za a dauko shi a mai da shi jika jika a ganshi gashi sosai shikenan sai a auna shi wannan shine abin da ya tabbata a cikin hadisai da yawa daga ci akwai hadisi sahih muslim hadisin Abu Umama al-Bahili Abu Umama yake cewa sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa iqra'ul qur'ana ku rika karanta qur'ani fa innahu ya'ti yawm al-qiyamati shafi'an li ashabihi lalle ne zo ran tashi al-qiyama yana mai cetan wato ma'abuta karanta shi sai manzon Allah ce iqra'uz zaharawain mun karanta wannan hadisin wancan in za ku tuna a wato ku karanta az-zaharawain an kira saboda hasken su saboda hasken wato wannan waɗannan surori da mazala zai faɗa mana yanzu saboda shiriya da suke bawa mai karanta su saboda kuma girman ladan mai karanta su mazala ta ce al-baqara wa sura ali imran ku rika yawan kanta suratul baqara da suratul ali imran fa innahuma ta'tiyani yawm al-qiyamah ka'annahuma ghamamatan aw ka'annahuma ghayayatan za su ruwan tashar qiyama kamar gizagizai kamar gizagizai aw ka'annahuma firqan min ghayri sawab ko za su zo kamar wani ayari na wato na wato tsuntsaye kowanne ya buɗe fukafukin shi yana son ya ma ya ma wato mutane inuwa yanzu kamar in suka yi in wato idan tsuntsaye suka buɗe fukafukansu idan da za su zo su yawa za ka sun yi ma mutane inuwa to a wannan rana haka za ita wannan ali imran da da wato suratul baqara da sauran surori da kake karantawa haka za su zo su yi ba mutane da hajjani an ashabiha za su suna mita suna wato kafa kafa hujja suna cewa suna shaida cewa waɗannan suna karanta ayoyin ayoyin na Allah ta'ala mazalla ce iqra'u suratul baqara ku duka karanta suratul baqara fa inna akhadha baraka karanta ta da kuma mutum ya haddace ta yana karanta ta yana wato yawan ta karanta ta a gidansa to baraka akwai albarka wa tarkaha hasara kuma yawan barin bakara akwai nadama kwarai da gaske tunda wato sai mai karanta bakarar sannan bakara za ta zo ta masa wannan aiki din wala tastati'u al-batala wala tastati'uha al-batala kuma wato ban mabannata ba za su iya karanta ba su iya karanta ta ba ba za su samu iko akan ta ba ana al-batala wasu suka ce masu sihiri ko kuma kace duk wani mai mabannaci in yana karanta wato sotu bakara ana karanta mushi ita to kamar kana wato saba kanka wani wani tsaro ne tsakaninka da shi wato sotu bakara wa tsakaninka da shedanu akwai akwai tsaro tsakaninka da duk wani shedani na yan adam to akwai tsaro kuma wato zaura gari banza wanda wasu malami suka fassara al-baqala suna jin wahalan kanta wato sotu bakara Allah ya tsare mu saboda haka kar ayi wasa kar mutum ya mai da kanshi daga cikin al-baqalu daga cikin waɗanda suke cikin wato masu maɓannata lalle a rika karanta waɗannan surori saboda wato ba karamin lada da kabaki mutum zai samu ba a wannan rana za su zo su mishi inuwa bayan kuma inuwa ko za su zo kuma suna mashi wato lauya suna gaya ma ubangiji cewa ai yana karantawa ai yana yi kaza yana kaza yana kaza ubangiji kuma zai ba shi zai ba su wannan ceto din Allah ta'ala ya sanya waɗannan abin da muke karantawa za su cece mu da tashar kiyama kuma Allah ya ba su ceton mu a kaga wannan dalili ne akan cewa Allah ta'ala ayyukan da muke yi masa ayyukan da muke yi saboda ba mu lalace daga baya ubangiji yana ajiye mu wannan aiki din na tashin kiyama kuma wannan aikin Allah ta'ala zai tafsimin sa zai bai da shi wani jika jika zai kuma za a ganshi kuma kururu ba wani abu da za a ce wa bai da jiki ba wannan kuma ba wani abu mamaki bane kamar yadda muka faɗa Allah ta'ala mutukar mun yarda cewa Allah ta'ala mai cikakken karfi ne Allah ta'ala mai cikakken iko ne da haka duk abin da ce zai kawai zai yi duk abin da ce zai yi to shi kenan mai yarda cewa Allah ta'ala zai yi wannan kaga wato muna maganan za a zo a takanka wato a gwada aikin bayi kenan ayyukan bayi ne za a bada su jika jika a zo a gwada su sannan kuma muka ce akwai wato shi kashin mutumin bawan Allah ta'ala yayin da ya halaka ubangiji sai a ce to je ka hau kuma kai ma ma'auna a gani a ga nauyinka wannan shi ma hadisi ya tabbata a cikin as-sahihaini daga Abu Huraira daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yake cewa إنه لا يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزل عند الله جناح ضعوبة شيء أو أن رانا لا أزود وأن متمي من جرمة من واتو جزء أجكي من جرمة جكي ran tashi alkiyama idan aka auna shi wato nauyin sa ba zai kai nauyin fice sauro ba ka duba ka gani wato yanda ubangiji zai zai sanya kowa a sa shi gwargwadon imanin sa gwargwadon nauyin sa a dan matsala ya magana su bakara ce baki dayanta amma ko da wani bangare aka karanta ba abu laifi saboda eh ko ko ya aka karanta aka ga ba a ce an faɗa bakara ne da ali imran amma aka ce qur'anin ma baki da iqra'ul qur'an aka ce ku karanta qur'ani fa innahu ya'ti yawmal qiyamah shafi'an li ashabi so ko da wani bangare da mutum ya karanta babu laifi qur'anin dai shi ne qur'anin dai kuma zai zo ya mishi ceto insha Allah ta'ala nan ma ne ya ce fasa mana yake ce yake cewa faman thaqulat mawazinu fa ulaika humul muflihun wa man khaffat wannan aya ce da ya dauko ta daga cikin sura a'raf kamar yadda muka faɗa wancan sati Allah ta'ala ke cewa duk wanda wato mizanin sa ma'aunin sa yayi zama yayi nauyi Allah ta'ala zai zai zai rabutar da shi zai bashi babban rabo babban rabo da ya samu shine aljanna wa yutawna sahaifahu bi a'malihim kuma za a basu za a ba saboda rabo da ya samu za a bashi wato littafinsa da hannun daba za a bashi littafinsa da hannun dama kamar uce kitabu bi yamini fa sabu hasabu hisaban yasira duk wanda aka bashi wato littafinsa daga ta hannun damansa to za a mishi hisabi hisabi ne mai sauki wato babu babu wato tsananta bincike wato in aka ce za a za a yi maka shi wato cikin sauki Allah bai tsananta maka bincike ba dan kowa ne da aka tsananta mishi bincike aka ga ya halaka ba wanda Allah ta'ala zai tsananta mishi bincike yake cewa ai ma baka yi kaza baka yi kaza baka yi kaza ba a cikin kuma da'an da kake sallar da kake ma aka na yi ma kana ya tunaninka idan ubangiji zai nemi hakkinsa baki da yawa zai sha babu mai sha shi shi malaka cewa fa sabu ya hasabu hisaban yasira za a mushi hisabi hisabi ne mai sauki wato Allah ta'ala zai kubutar da shi da dukkan wani abin da zai sanya ya samu wani kakanuka yi ubangiji farko tukunna sai mutum yana da imani sai mutum ya gamu da shi yana da imani da kubutaccen zuciya sannan zai bashi aljanna to amma kuma idan shi bashi aljanna kamar da muka faɗa zai ninninka ya samu wato ninkin ba ninkin abin da yayi sannan kuma Allah ta'ala zai sama wato zai kauda kai daga dukkan zunubansa wasu zunubai da su kawo shi cikas su shiga aljanna ubangiji zai kauda kai wannan shine abu da shi ma tabbata a cikin as-sahihaini hadisin Aisha mazala take cewa ya ce laisa ahadun yuhasabu yawm al-qiyamati illa halak babu wani wanda wato za a tsawaita mishi hisabi an tashi al-qiyama sai ya halaka فقلت سائشة تشي سينا تشي وزن الله يا رسول الله يا مزن الله أليس قد قال الله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا wannan ayan da Allah da mala ya kawo mana ashe Allah ba ya ce fa man utiya fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi amma dai duk wanda aka ba littafinsa da hannun damansa fa sawfa yuhasabu hisaban yasira da sanu za a mushi hisabi hisabi mai sauki fa qala fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce mata inna ma zalika al'ar wannan wato inda za a bujuro masa da ayyukan kenan za a bujuro sai a dinga a dinga kauda kai ana kyarewa ana kyale filla filla yanda ya ayyuka ai yayi sallah ba za a ce to sallan wa a je a duba a gani yayi tunani yayi sallan daidai ko bai yi daidai ba Allah ta'ala sai kauda kai sai kyale ai kawai yayi sallah an rubuta shi kenan kawai a tafi yayi sallah to shine ce inna ma zalika al'ar walaysa ahadun yunaqashu hisaba illa udhiba inda maza Allah babu wani wanda za a mushi munakasha a ja mushi hisabi a mushi mita a mishi runto shi ma yadda yake rutar ibada to face wato sai an azabtar da shi wato abin da yake nufi shine duk wanda aka tsawaita mishi sabi a wannan rana to dole ubangiji kawai kawai dole a azabtar da shi in dai da za a za a wato tsawaita mishi wannan hisabi din a ce ubangiji zai daba dukkan hakkin sa to ubangiji zai mishi azaba ba tare da ya mishi zalunci ba saboda kamar yadda muka faɗa a baya ba zai yi babu wani mahaluki da da aikinsa tsagoran aikinsa zai ce ya shiga aljanna wai na shiga aljanna saboda tsagoran aikina sai da falalan ubangiji haka maza Allah ya faɗa yace illa ay tazammada ni Allahu bi rahmatihi inji maza Allah ba wani da aikin sa zai shiga da shi aljanna da aikin sa maza Allah suka ce suka ce har kai ya maza Allah sai yace ni ma hanni sai dai ni ma ubangiji in ya libe da tashi rahama haka kai kowa ma da rahamar ubangiji zai shiga kowa da rahamar sa da rahamar ubangiji zai shiga dole wato a wannan rana ana buƙatar afuwar ubangiji ana buƙatar gafaran shi ana buƙatar wato kauna kai Allah ta'ala ya kawar da kai daga zunubanmu Allah ta'ala ya kubutar da mu daga wato wannan razanin wannan rana kuma yayin da Allah ta'ala zai yi hisabi a wannan rana Allah ta'ala mai cikakken yalwa ne kamar da Allah ta'ala yake cewa Allah shi wasi'un alim ne mai cikakken yalwa wato aka ce Allah yana da yalwa shine yayin da zai biya maka bukata ba zai cewa bari in gama da wannan sai in zo in yi wannan ba yayin da kake roƙon shi wai ba cewa bari ya ji roƙon malam wani kafin mu roƙon malam wani a abin yayin da kake yi din yayin da yanzu muna roƙonsa a wani gari wasu na roƙonsa a wani lokacin duniya wasu na roƙonsa sama ta bakwai wasu na roƙonsa ƙasa ta bakwai wasu na roƙonsa wasu ma bamu san halittun ba baki daya a daidai lokacin nan wannan lokaci wato ji baya sarƙafe ma ubangiji yana ji kuma zai biya ma kowa bukata kuma in yana bukatan ya ma kowa magana zai yi magana a daidai lokacin kuma haka wannan shine wato yalwa da ubangiji ya yarda cikin halittun sa baki daya Allah ta'ala wasi'un alim ne to hakan aka zo za a yi wannan hisabi to za ka samu za ka samu hisabi ne daga mai yalwa mai cikakken iko mai hikima mai karfi mai kuma cikakken wato iko yayin da ya tashi ya auna ayyukan bayi baki daya ya kuma wato ya gama musu hisabi to hisabin da zai ma malam wane ba zai shagaltar da shi daga hisabin da zai ma malam wane ba hisabi za a yi malamai suka ce a sa'a daya sa'a daya kake tsammanin wai ya zo minti 60 irin namu a wai idan ya ga dama kawai a lokaci daya farar daya an gama kankace kwabo wato yanda ya shanye jama'a aka ki hisabin da wuri sai da har wato ya dandana ma kowa kudin shi har aka ji ana karanta annabawa a zo a yi hisabin na kowa ya ga ya san matsayinsa amma yayin da ubangiji ya zo Allah ta'ala la ka same shi wallahu sari'ul hisab ma Allah mai gaggawan hisabi nan da za a ga nan da an yi an gama kankace kwabo kamar da wato malamai suke fada irin sa Abdullahi dan Abbas sauran manyan manyan magabata suka ce a wannan rana babu magana mafata lokaci da an zo kawai an yi an gama kuma a wannan rana wato shi ne a wani rana su kasu mala'iku isa ga mizani ma'aunin su kasu wato sai sun tambayi ubangiji wannan ma'auni wai dimme za a yi da shi ne kaga ashe wato mala'iku kaka tsammanin wai munan da muke kasa mu kaɗai ne muke mamakin halittar ubangiji akwai halittar da su ma mala'ikun mu san shi da shi ba sai a wani rana sun gani kuma su buɗe baki su ma sun sun zama kwayawa a na rana kuma to mu ma da mu da su kaga duka a wannan da alama wannan ma'aunin a wannan rana in dai ba wanda ubangiji ya ga dama ya san da shi ba amma dai a wannan rana da mu da mala'iku duka zamu tambaye ubangiji ko kuma zamu zama mu taba ganin ma'aunin mu sai a wannan rana din wannan shine abin da Sulaiman Farisi yake faɗa yace wa yudha'u mizan yawm al-qiyamah za a zo a kafa mizani na tashin al-qiyama fa taqul mala'ika sai mala'iku su ce ya rab liman tazinu bi hadha wannan wato ma'aunin wai nawaye ne su waye za a auna musu wannan ayyukan nan nasu qala liman shi'tu min khalqi ga wanda naga dama na halitta ta da su mala'ikun su tabbas ganin ma ina mizanin ba sai a wannan rana fa yaqul sai su ce subhanaka ma abadnaka haqqa ibadatika suna gani suka ce wato kaga anan cewa suka yi me za a yi Allah ya gaya musu sai tsoro ta kama su suka ce ya tsarki ya tabbata gare ka ba mu bauta maka yanda kake cancanta abota maka ba ka duba ga mana mala'iku ke tsoron Allah su ma suna wasu na gudun kada ce wai ubangiji kada ce ai ku ne za a zo kuma a aurata ku aikin a gani kuna bayan daidai kuma bayan daidai yace to shi kenan ai ku mai daidai ba ku zo ku je ku shiga ku shiga wuta to kaga wannan wasu ne sai sa suka tsorata sun ce subhanaka tsarkiya ta fata gare ka wato kaga shi sa wato mala ake cewa dan adam shi mai cikakken zalunci ne makansa kuma mai cikakken jahilci ne innahu kana zaluman jahula shi bai san wato sakamakon da ke jiransa ba in ubangiji ya ga dama ya mashi wannan kamun kaka ina zai ba zai iya fita ba amma haka jidda haka ubangiji a dan adam zai iya cewa zai bauta ba wani ubangiji kuma yana ganin zai zama lafiya ina zai zama lafiya a wannan rana Allah ta'ala ya tsare mu a ma da cewa wa man utiya kitabahu wa ra'a dhahri fa sawfa ulaika yaslawna sa'ira duk wanda aka duk wanda aka bashi littafinsa da hannun da wato daga bayan bayansa kuma a hannun hagu ba hannun dama ba to wannan su ne za su ga wutar jahannama mun yi magana wutar jahannama bayanin isasshe a wadancan katuka da muka yi da kuma yadda yan wuta su tsinci kansu a wannan rana mala cewa anna sirata haqqun kuma daga cikin abin da muka yi imani shine wato siradi gaskiya ne siradi siradi wato wani makitara ne wato kamar gada ce da ubangiji ya sanya ta a saman jahannama ya sanya ta a saman jahannama jama'a za su tuke zuwa ga wannan siradin ne bayan sun bar ardul mawqi an gama hisabi sai a ce to shikenan kowa ta eh a kowa ta shikenan za a zo wannan siradin kowa da kowa sai ya tsallaka shi da annabawa da wannan da da da da salihan bayi da siddiqai kowa da kowa sai ya tsallaka illa iyaka dai kowa zai tsallaka ne gwargwadon aikin sa su kuma annabawa yayin da suka gama tsallakawa ibha da bismillah za su tsallaka abun su sai su rika cewa kuma Allahumma sallim Allahumma sallim ya ubangiji ka kubutar ya ubangiji ka kubutar akwai hadisi da ya tabbata da sirrin sa akwai yar magana akwai Abdurrahman ibn ibn Ishaq al-Qurashi a hadisin sa Hasan ne yake magana ake cewa a wannan hadisi har mumune su ma za su yi wannan addu'a din wato in sun tsira su su ma su koma suna yin addu'a irin addu'a annabawa ya ubangiji ka kubutar da bayi da kubutar da bayi haka za a tsinci kai a wannan wasu rani din a mazala yake cewa a ta da kalalif ta da wato wasu ƙayoyi wasu wasu abu wasu wato ƙugiyoyi da su dinga jan mutane gwargwadon yadda wato aka mutum ke da aikinsa na gari gwargwadon yadda wani ƙugiyan ba ta ci komi a jikinsa ba gwargwadon kuma yadda yake sa'a ba Allah ta'ala gwargwadon ko da ma zai tsira to gwargwadon yadda sai ta ci na rabanta ita ma ko dai zama wani wanda zai tsallaka sai an gwagwaga tukuna ko kuma wato zai tsallaka cikin salin alin salamun qaulan min rabbir rahim to Allah ya sanya mu muna kuma a ce mana salamun qaulan din kuwa Allah ta'ala ya kubutar da mu a shi wannan sirani din idan aka bar shi mutane za su je wato za a same shi cikin wato duhu shi babu wani haske tare da shi in gwargwadon aikin ka gwargwadon kuma yadda za ka samu haske da za ka ƙetare kawai wato ubangiji zai jarraba bayi a wannan rana hadisi ya tabbata a cikin sahih muslim hadisin aisha mazala take tambayar Allah ta'ala take tambayar mazala cewa aina an-nas yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was samawati ba Allah ta'ala ce yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was samawati aw a ranar da za a canza kasa ba irin kasan da aka santa ba za ku a canza sama samaniya su ma ita ma samaniya za a canza su Allah ta'ala ya faɗa wannan magana shine ake tambayar manzo Allah ya to mutane na mutane za su zama kenan tunda an ce za a yi wani juye za a canja kuma suna raye a wani lokaci dai ya me zai faru mazala ke cewa kun fi bulmati dundal jism ai suna can wajen siradi suna cin wata duhu sun ba a wani lokaci ne Allah ta'ala zai wannan canjin to kuma gwargwadon aiki da mutum zai samu gwargwadon gwargwadon aikin shi gwargwadon kuma yadda zai tsira a wannan rana Allah ta'ala haka ya faɗa cewa wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma najil ladhi yattaqa wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya ba wani a cikin ku face sai ya gangara zuwa ga jahannama haka Allah ta'ala ya faɗa wa in minkum illa warid wa ai illa warid jahannama babu wani wani face sai ya gangara zuwa ga jahannama kana ala rabbika hatman maqdiya wannan wani alkawali ne da ubangiji ya karfafa shi kuma ya zartar kuma zai sai ya aiwatar da haka thumma najil ladina taqaw sannan kuma sai mu tsiyatar da wanda suka yi takawa wannan garu zalimin fi hadhihi su kuma azalimi anan za a bar su kuma tsibe sai su wutar jahannama dama ai wuta ce yana wuta yana sama wutar jahannama ne in an ce ku hauka in mutum ya fada kuma shikenan sai wutar jahannama wannan shine wato abinda manzo Allah ya fassara wannan aya da shi a cikin sahih muslim manzo Allah ya ce wallazi nafsi bi yadihi la yalju an-nar ahadun bai'a tahta ash-shajara na rantsi da wanda raina ke hannunsa babu wani a cikin sahabbai na su 1400 nan da suka yi min mubaya a karkashin wannan bishiya lokacin da aka sulhu gaibiya a wannan sulhu wannan wato baya da suka masa cewa za su je su tinkarin mutanen maka saboda an samu rai da cewa an kashe Usman bin Affan sai yake cewa to ku zo ku yi baya to duk wanda yin baya din nan mazalla yake cewa na nutse nan da raina ke hannunsa ba wanda zai shiga wuta saboda haka ubangiji ya riga ya zartar sahabban nan wato tsakanin da su sai da alheri wanda ke zage su kaka mazalla ya ce ya rantse ubangiji mazalla zai sa Allah zai sa mazalla mazalla shi kafara ne ba zai sa shi ba qalat hafsa sai hafsa take ce masa fa qultu ya rasulullahi alaysa allah yaqulu wa in minkum illa wariduha shin asha Allah ba ya ce ba kowa sai ya gangara sai manzo Allah ya ce alam tasma'ihi qala thumma yunajji alladhina taqaw wa nadharu adh-dhalimin fi hadhihi fiya amma bi kishi ya ce za mu tsaya da wanda suka suka yi takawa ba kaga wannan yana nuna maka cewa kowa da kowa sai ya tsallaka wannan sirati ba wanda zai tsallaka sirati wato wannan dai duk ubangiji yana yi mana ne saboda mu gane cewa ba fa wanda zai kubuce ma Allah ta'ala ba wanda zai kubuce masa hanyoyi da dama da ubangiji in ya ga dama zai mana wato bugun kadanya wato kamun da kazan kuku da ake fada in ya kama mu ba za mu kubuce ba to ubangiji da hanyoyi da ba su da adadi ba su da adadi wato a wannan rana ne zai nuna mu bayi wato ba mu da ta cewa baki da mu ba mu da ta cewa sai abu da ubangiji ya fada inda yana ya ga dama to da kuma ubangiji kowa da kowa zai sanya shi a cikin wutan shi ma amma ubangiji da haka sai tsayatar da mummunai daga ciki kaga cewa da yayi wa in minkum illa wariduha ba ana maganar ku wai za a shiga wutan jahannam ba za a kitara ne cewa kuma za a kitara bayan cewa kuma kowa da kowa zai shiga annabawa za su kubuta sauran mummunai za su kubuta da kuma sauran mummunai kuma siddiqai da kuma ashuhada da asalihuna Allah ya sa muna cikin waɗannan tawaga saboda duk wanda ya zama ya ya tsira kamar da malamai ke cewa in ka iya to ka iya daga cikin daga babban al'amu babban abu anan ne kuma zai zama kamar wata mabudi ce wannan tsirawa da za ka yi kamar wata mabudi ce na aljanna kuma kamar alama ne cewa to kai ana maka san barka cewa kai wato da alama shi kenan kai ka samu wato babban rabo a wannan rana Allah ya sanya mu samu babban rabo sai mala ya ce fanajuna mutafawituna fi sur'atin najat wanda za su tsira za su zama suna da bambanci wajen wato saurin tsiyin da za su samu kaga annabawa da mursalai yadda za su kankace kowa sun tsallaka shi ba kamar mu ba ba kamar sauran mato manyan waliyarsa ba haka zalika siddiqai manyan bayan Allah na wannan al'ummar irin su abubakar siddiq abubakar siddiq duk yanda mutum yake yake tsare tsane shi to ka sai nan gani nan bari babu wani siddiqi babu wani waliyi da zai ce wai shi zai riga abubakar siddiq ma tsallakawa waye isa bayan ana cewa in an ka cire annabawa ka kaba al'umma na sama daga al'awwal da al'akhiru da na farko da na karshe ka musu ka haɗe su ka musu kudin goro ko kai filla filla ka ce za ka kidaya wane ne a cikin al'umma ne kowa fala abubakar ne babu wani wanda ke tantama wannan inda ya daga cikin ahlus sunna amma wanda ke shida ba bai fahimci addini ba kaga shi sai je wato ya zo da wasu su ki burutun su daban haka zalika Umar bin Khattab haka zalika irin su Uthman ibn Affan haka zalika irin su Ali ibn Abi Talib da sauran al-ashara da sauran manyan manyan bayan Allah haka zalika an mata irin su Khadijatul Kubra da irin su aisha waɗannan duka duk wanda zai zage su ba ya ta zage amma dai su a wani rana ba ma ba ma magana ma wato babu wani wali da zai da zai yi kafa alkafa da su wajen tsira su su ne manyan masu tsira a wani rana tukuna sannan kuma sai wanda zai bi su Allah ta'ala kuma sai ya yi alƙawarin sai dai wanda ya bi su da kyautatawa sadaka duk wanda ya bi su na ɗebe musu albarka to kaga wataƙila a wani rana shi zai zama ya daga cikin azzalimai wani zaro zalimin fi hajifiya ya zalunce su ya dinga zage su to da shi a wannan rana kawai za a ce shi ya kasa ne Allah ya tsare mu wa qaumun aw baqatuhum fiha a'maluhum akwai wasu mutane za a samu ayyukan su sun halakar da su ayyukansu na wannan rana su suka halakar da su saboda haka wannan aikin zai zai dinga zuko su sai sun yi kasa kamar yadda kuma su kuma mummunai aikin su na gari su kuma su zai ɗaukaka su ko da an samu wata yar kaya da wata yar wani tsikarau mai tsikarin su amma yayin da haka wato na aikin nasu zai dinga yin cice da su sai sun abun nan sai sun tsallaka amma su yan wuta za su samu a wannan rana wato za su halaka kwarai da gaske ba za su samu kukuta ba Allah ta'ala ya tsare sai maza sai malai ce wal imanu bi hawdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kuma min imani da tafkin manzon Allah a wannan rana tariduhu ummatu ummatu wanda mumunai al'ummansa za su gangara za su gangara zuwa ga wannan tafki din za su gangara wannan akwai magana da malamai ke kawo wa mai babbaci tsakanin alkawfar da alhawd ne wai ɗaya ne tafkin shi ne alkawfar ɗin tafkin nan da za a gangara mummunai su gangara misali kila wani wani ya shiga wuta ya fito za a ce zai sha wannan tafki ɗin ku misali ko kuma wanda a cikin arbul mahshar akwai tafkin da wato za a shasha to wannan shi tafkin alkawfar ɗin ko ko a alkawfar daban ina ga alkawfar wannan wannan wata wata tafki ce ta aljanna ita sai an shiga aljanna ba za a rika shan ta kuma wannan magana ce ta malamai abin da ke daidai shine wato tafki din tafkin da shi jama'a za su gangara zuwa gare shi ba shi ne alkawfar din ba amma dai tafki ne na alkawfar wannan sadaka inda muke faɗa haud din haud din an mushi wato wani kamar fayar ne an mushi wani wato makarara ne daga alkawfar daga aljanna daga nan ke dan zirarowa sai ya kawo mana wannan tafki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya masa baiwansa to shine jama'a za su dinga kamfata suna sha duk wanda ya sha mala yace la yadhmau man shariba minhu duk wanda ya sha wato ba zai ƙara wato jin kishi ba wanda kuma hadisi ne manzon Allah Hamza Allah shine ya faɗa wannan magana cewa hadisin cikin sahihaini hadisin Abu Sa'id al-Khudri mala yace wa yadadu anhu man badala wa ghayyara kuma za a wato kange duk wanda ya canja addini za kuma a kange duk wanda ya kawo bid'a za a kanye duk wani wanda ya kawo wani yan fara da wata kasaba a cikin wannan addini ko kuma ya kawo wata kasaba na zunubi da za a kange shi wannan shi ma ya tabbata hadisin yana cikin a sahihai da hadisin Abu Sa'id al-Khudri kamar da muka faɗa manzo Allah ya ce inni faratukum 'ala al-hawl ni zan rigaye ku a can nan gara can wannan tafkiyar al-kawfara man marra bi shariba minhu duk wanda ya zo wajena zai sha wannan tafki din wa man shariba lam yadma abar duk wanda ya sha kuma ba zai kara wato jin kishi ba wala yardanna alayya aqwamun a'rifuhum yace kuma za a samu wasu mutane da za su gangaro zuwa gare za su sha wannan tafki da alkafaran wa ya'rifuni za su ga wato a'rifuhum wa ya'rifuni zan gane su kuma su gane tunda mazala a lokacin kira yake yana sheda yana cewa ku zo ku zo ku zo ku zo ku zo to duk idan aka zo kuma sai kokari da maga ga kofuna ne dan wato a moda moda da kowa da kowa zai zai dauka ba za a share ba kowa da nashi sai kowa ya zo kowa zai sakan fata ya sha iya shanka kuma idan aka sha zai samu albarkar da ake son a samu to ka kowa zai samu ba babu wato rereniya amma kawai sai mazala ya ga duk daga ajalin ruwan ajali ne mara iyaka za kuma kofunan da mutum zai amfani da shi kofi ne mara iyaka kofuna ne marasa iyaka amma sai ga ana cewa ban da waɗannan sai yana cewa to me ya faru me ya faru sai a ce masa kuma yi halu baini wa bainahu sai a sha makarci ni tsakanina da su fa a kuru sai ce wato ashabi ashabi sahabbaina sahabbaina nan yana magana sahabbai saboda ba ana magana sahabbai sahabban shi ba shi da a wani a wata waya ta likita usaihabi sahabban nashi ba ba manyan ba a irin irin haka yaushe ne muka shiga wanda za mu zo daga baya irin daga baya daga bayan nan wanda ba mu gan shi ba ba mu gashi ba kuma muka fara da wata tsiyata ko a baya Allah ya sa ba mace wanda aka tsiyata ko to sai a ce innaka la tadri ma ahdathu ba'daka ai baka san abin da suka fara bayan baka nan ba baka san abin da suka fara bayan baka nan ba sun sun fara da bid'a nan shine babba abin da biyo ba zai biyo bid'a cin addini wato ka kawo wani abu ka canza addini wannan shine babban bala'i ka canza addini wannan shine abin da zai fara gadon maka da rashin samun ceto na manzon Allah ba kuma za ka samu wannan tafke ka sha ba wannan shi za wato malamai ke cewa kaka babu wata bid'a kyakkyawa a addinin musulunci duk wanda ce akwai bid'a kyakkyawa to kamar ya ce ne ya zo da wani wani sabon shari'a shi kuma cewa aka yi innaka la ta la tadri ma ahdathu ba'daka baka san abin da suka kirkiro bayan baka nan ba to idan ka ce a salatin nan in ka ce a bauta ma Allah da kaza in ka ce a rika kaza a rika kaza a rika kaza manzon Allah bai santa ba ya santa ne innaka la tadri baka sani ba to bai santa ba kaga wato babu ceto a kanka shi kenan shi ne shi ne ka bala ka shahar tafkin alkasar sa batun dare ya ce an ce innaka la tadri ma ahdathu ba'daka wannan shi da Imam Malik yake cewa duk wanda ya ce a cikin addinin musulunci akwai wani wata bid'a kyakkyawa wanda ya ce a cikin addinin musulunci akwai bid'a kyakkyawa to kamar ya ce mazala yayi ha'inci kenan shi ta shi ba mazala zai musu zai sakan ka musu sakamakon irin aikin su a cewa zai yi surqan surqan surqan liman ghayyara ba'di kamar yana cewa to ai gaba ai gaba ai gaba mazala din din rahamansa saboda sun je sun masa ƙarya kamar inda ubangiji ya in ya ga dama ya mishi sabi shi ma shi ma shi ma sai a sai a sa ya sha wahala da sai a ce ai wani al'umma ka ne je ka tambaye su me yasa suka kirkiro abubuwa bayan baka nan ba ba ba mu tsakanin yara girma ko mai da girma ba zai ka ce ai wannan wata yar soyayya ce kawai muke mazala muke mishi wata abubuwa ai ba wai ba wai ba wata matsala bace a ko matsala ce a wajen manzon Allah saboda cewa yayi liman gayyara ba'di ga wanda ya canja bayan ba'di saboda kada kawo wani addini ka ce zaka bauta ma Allah da shi bayan ka san bayan ka san ba mazala ya da kai akan wannan ba fa suru qalli ashabi sa'ir eh anan za a ce kai baya baya ga ɗan wuta saboda haka mazala zai zai zama kun yi hannun riga a wannan rana to banda wannan kuma sai wanda kuma ya dinga farar da wasu laifuffuka a ban kasa kana ko su laifuka za ka gani asali jama'a ba sa ba su mai da hankali zuwa ga wani laifin ba sai a samu kawai abin ya zama yayi abin ya zama yayi kawai ko a samu wani kawai zai dinga yaɗa wannan bannan a ban kasa ya zama har ya zama ya zama yayi kowa da kowa ya san wannan bannan eh ya zama kowa ya san wannan bannan to duk wanda zama shine jagora a wannan a wannan ya ta hushi ma to ahdatha ba'da nabi ya fara da wannan wata kasaba bayan manzo Allah ce ya kawo wani khati'a babban laifi da ya zo da shi ta wanda manzo Allah kuma tsakanin shi babu babu wato ba wato cito daga wannan zaka fahimci cewa hatta in kana laifi ka rika boyewa wani laifi da kake to koye shi ba dai Allah ya jarabce ka da shi ba to in ta istighfari amma dai daga koyewa din amma ya zama ka mutu kana shirin tawa ai ni ba ruwana ni ba zan zama munafiki ba ni ana laifin amma kuma zai daka ina yi ya ka dakan imani ne wannan amma ka zo kana yi gaban yaran ka ko gaban yayanka wani za a gani hatta Allah ya jarabce shi yana kan shaye shaye sigara ko wani abu sai zo a gaban yayansa yake sha je ka boye din ba matsala dai ba ina da ba matsala akwai zunubi amma dai zunubi kai zama biyu ga zunubin shiryar da zuwa ga banna ga kuma zunubin laifinka to gwara kai daya karai sadaka duk wasu abubuwa da laifuka da Allah ta'ala ya ce haramun ne kuma zai shi ce haramun ne in Allah ya tarce ka da shi to da kana boyewa wannan ita kanta imani ce baka sani ba saboda ubangiji kada ya kama ka a matsayin ka fara da wani abu bayan manzon Allah to wannan balle wasu laifuka kuma balle kawai za a gani kawai su su a rukunin su su a mu rukunin famu idan aka zo kawai kai sa ake da mutum a murkunan mu kawai na aka zo mu akwai a tsakanin wata awance tsakanin mace da namiji a murkunan mu ana ana ana ana yin madugo a murkunan mu ana yin ana ana dubadi kawai a rika dinga fara da wannan laifuka a bayan al'umma a ai mu kawai gaskiya mu ba za mu yi rayuwa ba sai da riba kamar yadda ake faɗa sai mu sai da riba dole da me za mu rayu da haka muna yi da haka kowa ya je yi ya ma fito da ya ce kowa ya je yi haka wani ya fara da banna a bakasa kuma wallahi yana shirin ta maka shi ne bai samu bai samu ceto ban yi wasa daga ciki kuma akwai kawai aje abinda ka san badala ake yi da shi abinda ka san in ka yi shi badala ka yi ba masallaci ka gina ba ba wani sadaka su jariya ka yi ba a kai wani gida ne ka je ka yi don aje a rika banna a ciki kamar yadda mai gina masallaci ka samun lada to kai ma haka yanzu ka sunnanta wani mummunan abu a ban kasa da ubangiji ba zai barka ba kamar mutum ya je ya gina wani hotel hotel din nan kuma shi ba ya san zai ga mace namiji sun zo sun wuce ya san dai ba suna zikiri bane a wannan wuri ba sallah suke yi ba a je su kwana kuma su fito to me kai me kace kenan ka kasanta banna a ban kasa ba wai hotel shine matsala ba hotel ba matsala bane wannan ana bukatar shi tunda in ka je wani gari da zai inda duniya ta lalace ba za a baka da ne ake maka masallaci ko a baka dan zaure ka kwana yanzu ba za a yi ba kowa kullum masallaci shi ana kama isha mu za mu kullum masallaci in ba ka ba daga baya za mu zo dai mu ga an kwace wani abubuwa haka ba zai yi ba saboda babu laifi mutum ya je ya dan biya wani abu ya ce zai kwana amma dai ka sani cewa Allah ta ya sa ka gina wannan hotel din to wallahi ka rika kulawa da duk abin da za a yi a cikin wannan wurin Allah ta'ala zai tambaye ka in kuma ka share ka halata wannan abubuwan da ake yi a cikin hotel ɗinka to ka ka zama ka yi wani alfiri a baya kasa ka yi ihdadi bayan maza Allah ka fara da wani abu babba daga ci kuma akwai yin event center eh wannan shafi shafan mu ko kowa ma hata ya daure mai bayarwa ake yi a ce ku zo ku ɗanyi kayan ku masu ɗan saukin kuɗi duk wanda kai wani event center aka je aka yi banna a bankasa aka girgize girgize aka gani wani ya ga wata ya yi zina a saboda dalilin wannan wallahi kayi ihdafi bayan kasa kuma ubangiji ba zai baka ba wani babu wani dalili da zai sa baka cewa ka gina wani wani event center ma wa wace ce an ji ana banna amma ka cewa ka gina wani masallaci dan Allah na gana ka sai ka dauko ka je ka samu wani buzu ko wani ka ce kullun ka dinga zikiri a masallacin nan saboda in an je kila ubangiji wai ya rika yafe mu wallahi wannan ubangiji ba zai yafe ba dangan kai dangan kai ubangiji babu yadda ya yafa abin da sai da kana ganin kamar wani kaskantacce an ce ka bari ka dinga cewa kai sai kai ka ai kamar kamar ubangiji kaskantacce ne to duk wannan yana daga cikin abin da wato malamai ke cewa yana cikin abin da ahdathu ba'da nabi suka kirkira abubuwa bayan manzon Allah so kaga ba magana ce ta bid'a kadai ba bid'a ta shiga ciki san zuciya ta shiga ciki farar da wani babban laifi shi ma ya shiga ciki duk wani wanda ya farar da wani babban laifi to to lallai lallai wato ya daga cin abinda wa'anda manzala zai ce musu suqan liman gaja da ba'di wato ainesa ainesa ga wanda ya canja addini bayana ko ga wanda ya canja dokokin Allah bayana saboda ka ta dokan dokan da Allah ta'ala ya faɗa mana a harshen manzansa shi kashi wannan ba a canzawa babu wani wanda zai isa zo ce yanzu a daina auren mata ko kawai kawai saboda wani ayyuka samu tsadar rayuwa na ruwanka shi ne ba ga zai iya ba ka bashi auren mata hudunsa kai da ba za ka iya ba ka je shi kenan mu je mu zauna mu ni da kai Allah ya kawo amma da zai iya so guda hudu ka bar shi ya je ya kayan sa in sun ga matan su ba su iya zama ba sun ga bai da taro ko sisi sun sai da su kawo maka su mafita ba shi kenan ba Allah ya kawo musu mafita amma ka ce kar ayi wallahi dokan Allah ne ka canja balle wani ya ce wai in ta mare shi in ta mare in ya mare shi taraba to kaga wannan shi ma fada yake da manzon Allah ta'ala da manzon shi saboda Allah ta'ala shi ne yake cewa waqribuhunna ayan qur'ani ce ba ayan da muka iya dole mu kudai ta waqribuhunna haka aka ce ku dake su wala ka duka nan kuma malamai Allah ta'ala da manzon shi su ba suna kawo doka ne doka na zalunci ba manzon ya riga ya bata doka na dukan nan haka mutum kawai ka ce dan ya dake matarsa to kai in ba maka yake ka cewa akai akai kara in ba in ba mu koma rayuwa in ka arna ba don haka addinin musulunci haka ake addinin musulunci haka ake kowa wato in kurar mu muna rayuwa ne a matsayin wato a rukuni daya idan wani daya da fito duka ya ja mana duka shi sa idan aka samu daya da daya daga cikin mutanen gida kuka bashi ya zuwa yana wasu laifuka to idan ya jaye jaye su ya je wani kisa aka zo a biya diya ai ko za ku biya kuma hada akwai al'ajila saboda aka ka ga nan gaba sai ku zo hana shi kenan in kun ga zai je biya muku za ku iya daure shi ku kama shi ku zane shi ku kulle shi a daki wannan duk kuna dama saboda Allah ya baku ya ba ya bada wani shugabanci tsakani haka zalika shi ma namijin yayin laifi babba a dakaci na wurin shugaba na wajen yana dama ya kama shi saka shi to ita ma mace me yasa za ta fita ita kuma ba ta kashi mutunta bare ita ma wannan kaga diya daga abin da wasu ke cewa wala a canza addini canza addini ne wannan kuma wallahi mutum bai shaka Allah ya tsare mu ibn mulaika shine ruwayan wannan hadisi yake cewa Allahumma inni inni inna na'udhu bika an an an narji ala aqabina ya ubangiji muna neman tsarinka mu koma kan digadigan mu bayan ka da mu aw nafta aw nafta tana an dinina ko kuma Allah karka jarabce mu mutu da addinin mu wato nan kaman yana neman tsari ne da mazala ta suqal suqal suqal liman ghayara ba'di sai yake addu'a ya Allah ta'ala ka tsare mu daga wato yin ridda ka tsare mu daga yin bid'a ka tsare mu daga fara da wani babban laifi insha Allah anan za mu tsaya abinda muka tafi da Allah ya bamu lada abinda muka yi kuskure Allah ta'ala ya fi mana wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh akwai yan uwa da suke ta neman addu'a na bayan Allah a wannan majalisi namu mai albarka wasu za su jarabawa wasu abubuwa sun dame su wasu na da wasu bukatun su Allah ta'ala ya biya musu bukatun su na alkhairi Allah ya biya mu kowa bukatun su na alkhairi اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته Allah ya saka